مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد كقوله وانصل في سلك الرسول كلؤلؤ رطب رطب يصافحه النسيم فيسقط والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط خامسا الاستخدام هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما الأول نحو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم والثاني كقوله فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين الجوانح والضلوع الغضا شجر بالبادية وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه وضمير شبوه يعود إليه بمعنى ناله سادسا الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد كقوله إن الشباب والفراغ والجباه مفسدة للمرء أي مفسدة سابعا التفريق هو أن يفرق بين شيئين من نوع واحد كقوله ما نوال ما, ما نوال الغمام وقت ربيعي كنوال الأمير يوم صخائي فنوال الأمير بذرة عين ونوال الغمام قطرة ماء
بسم الله الرحمن الرحيم muna muhassinat al-ma'anawiya bangare ilmul badi wato abubuwa da suke kawata magana da daɗe yi mata kwalliya da yi mata ado na ma'ana ya ce abu na hudu shine mura'atun nazir lura da abin da yake makamanci ma'anoni makamanta da juna hiya jam'ul amri wa ma yunasibu shine a hada abu da abin da yayi alaka da shi labit tadad amma ba ta hanyar kishiyanta juna ba kaga kenan mura'atin nazir kishiyar tibaq ne tibaq shine jam'u baina shay wa diddihi shi kuma wannan aljam baina amrin wa ma yunasibuhu labit tadad sai kawo misali ka ƙaulihi wa zillifi silkil gusuni ka lu'ulu'in ratibin yusafi hun nasimu fayas kudu wa tairu ya ƙara uwal gadiru sahifatun wa rihu taktubu wal gamamu yunakidu wa zillu inuwa fi silkil gusuni a tsatsakin rassa kan lu'ulu'in kamar lu'ulu'i ne kaga inuwa in ta ratsa rassa za ka ganta a ƙasa nan inuwa nan rana nan inuwa nan rana to wannan sai kamanta to kamar wani lu'ulu'i ne aka watsa shi a ƙasa ratabin wanda yake ɗanye yusafihuhun nasimu wanda shi wannan lu'ulu'in ba zilli ba ne ko tallu kai afuwan wa tallu yayyafi da yake sauka a kan bishi fi silkil gusu ne a cikin ziri a cikin ziri na rassa kan lu'uli'in kai ka ce lu'uli'i ne ratabin wanda yake ɗanye yusafi nasim idan iska mai taushi ta yi musafaha da shi fayaskutu sai ya sauko ƙasa idan kamar irin an yi ruwa an ɗauke ko gonaki haka ka shiga ya za ka ga ɗugwa-ɗugwa-ɗugwa ruwa a kan ganyayyakin masara gero dawa ai za ga abin gwanin ban sha'awa wai wannan shi ne siffanta su da kamar wani lu'ulu'i ne wani lu'ulu'u ne a kan wannan ganyayyakin to kuma za ka ga yana ɗan faɗowa ƙasa yin iska ta ɗan kaɗa musamman irin iska yamma ko ta safa ɗin in ta kaɗa sai ya sauko ƙasa to wai kaɗawar kamar wai musafaha take yi da reshen ko ganya sai shi kuma lu'ulu'un ya rinka saukowa in ya girgiza iskar da take girgiza kamar tana musafa ne ta girgiza hannunsa shikenan sai ya faɗo sannan sai ce wattairu ya ƙara'u tsuntsaye su kuma suna ta karatu wannan kukan da tsuntsaye suke ya sufanta su da karatu walgadiru sahifatun gulbin kuma inda ruwa yake taruwa shine takaddun da tsuntsayen suke karantawa za ka ji wani karatun ma yana tasowa daga cikin ruwan na kwaɗi ko su masu nasu karatun warihu taktubu iska kuma ita take yin rubutu akan wannan takaddar in iska ta kada sai ka ga ruwan yana wani rodi rodi rodi rodi rodi wai rubutu ne da iska take yi wal gamamu yunaqqitu girgije kuma yana yin digo yana wasali yana digo yana wasali to mura'atin nazir anan kaga atal annasim at-tayr al-gadir ar-rih algamam duk suna da munasaba suna da alaka da juna ya jero fikirar ajere-ajere kowanne yana da munasaba kuma ba wanda ya ci karo da junansu duk wuri ɗaya suke to wannan shine mura'atin nazir sannan kuma za ga kusan duka isti'arori ne isti'ara ce da tashbihai wa tayr ya kara'u wani irin tashbihi ne wannan الطير يقرأ تشبيه بليغ هذا با أداة با وجه الشبه تشبيه بليغ والظل في سلك الغصون كلؤلؤ الرطب shi kuma wani iri ne mursal ga mushabba ga wajahu shaba ga adat ga mushabba bihi To, na biyar al'istikhidam, abin da ake cewa istikhidam, me istikhidam huwa zikirin lafuzi bi ma'anan, wa i'adatu zamirin alaihi bi ma'anan akhar. A ambaci lafazi da wata ma'ana sai a dawo da wani lamiri kansa, amma da wata ma'anar ba ta ta farkon ba. Au i'adatu zamirai ne turidu bisanihi ma gairu ma arattahu bil awwal. ko maimaita lamirai biyu amma na bin ba ma'anar farko yake nuna ba fal'awwal na farko na hau kauli kamar faɗin Allah faman shahida min kuma shahara falyasumhu man shahida min kuma shahar wanda ya halarci jinjirin wata a cikinku falyasumhu ya azumce shi wannan ya azumce shi kan me yake komawa ya'udu ila shahar amma kuma shi a shahar na farko alhilal yake nufi jinjirin wata wanda ya halarci jinjirin wata idan ka mai da lamirin kan hilal ɗin to zai zama na iya lokacin da watan yake a matsayin hilal kwanakin da yake a hilal su kaɗai za a azumta kaga zamirin yana koma ne kan shahar amma kuma asali shi shahar ɗin ma ba da ma'anar shahar ya zo ba da ma'anar hilal ya zo an gane kuwa kaga human shaida min kuma shahar wanda ya halarci watan ai ba watan ake nufi ba wanda ya halarci jaririn watan yana da rai da lafiya lokacin da watan ya tsaya to falyasumhu ya azumce shi jaririn watan ko watan gaba daya watan gaba daya kaga an ambaci zamiri a ma'anar an ambaci lafazi da wata ma'ana lamiri ya koma kansa ba da ma'anar farko din ba a shahar bi ma'anar hilal ya sum hu ɗin ba kuma kan hilal ɗin yake koma ba kan ashahar ɗin yake koma to shi ne yake cewa istikhidam shi ne ce arada bi shari alhilal wa bi zamirihi az-zamanil ma'lum wasani misali na biyu fasa kalgada wa sakinihi wa inhumu shabuhu baina jawanihi wa dhulu'i fasakal gada ya shayar da eh, sar- sar- ah, bishiya wa sakinihi da mazaunansa wa in humu shabbuhu ko da su ne suka hura wutarsa baina jawanihi tsakanin haƙurƙura na wadulu'i da ƙashin da da allon kafaɗata tsakanin haƙarƙari na da zulu'i ƙashin haƙarƙari algada shajarun bilbadiya wa damiru sakinihi ya'udu ilaihi bi ma'ana makanihi wannan damirin na sakinihi hi din ba kan bishiyar gaba din yake kowa ba yana kuma ne kan mazaunan wurin wa damiru shabuhu ya'udu ilaihi bi ma'ana narihi ma'anar wutarsa sannan akwai aljam shine an yi jima'a bayyana muta'addidin fi hukumin wahid a hada abubuwa daban-daban daban-daban amma a ba su hukunci guda daya ka kaulin rajis ka kaulihi kai kamar faɗinsa inna shababa wal faraga wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada inna shababa hakika ƙuruciya wal faraga da rashin aikin yi wal jida da wadata mafsadatin lilmar suna ɓata mutum ayya mafsada mutuƙar ɓata ga ƙuruciya ga ba aikin yi ga kuma wadata in suka haɗu to sai yadda ta yiwu ko kuma kowane ɗaya daga cikinsu ƙuruciya ba tarbiyya rashin aikin yi ba wani mai jagora ba wani mai sa a yi ko kuma wadata ba kuma tsari a cikin wadatar to duka wannan to duka wannan sai ya musu hukunci guda ɗaya ko dai in aka suka zo suka za- tabbata a dunkulansu to za su haifar da matsala ga mutum ko kuma kowane ɗaya daga cikinsu yakan iya haifar da matsala ga mutum shi ake cewa aljam sannan kuma a tafrik shi kuma kishiyar wancan kenan huwa an yi farraka bayyana shi'aini min nau'in waye abinda yake guda biyu nau'insu ɗaya sai a raba su a wajen hukuncin da za a yi musu wani yana yaban kyautar da wani sarki ya yi masa sai ce ma na walil ganimi ma na walil gamami waƙati rabi'in ka na walil amiri yau masa ha'i fa na walil amiri badaratu ainin wa na walil gamami kadaratu ma'i wai ma na walil gamami kyautar girgije waƙati rabi'in lokacin damina lokacin kaka ba ta kai kana walil amiri irin kyautar sarki ba yau masa ha'in a ranar da yake kyauta ruwan da hadari yake zubarwa a lokacin da ake tsakiyar damina bai kai yawan kyautar da sarki yake ba a lokacin da yake yin kyautar to me ya raba su sai ce fanawalil amiri kyautar sarki badaratu ainin dunkulan zinare yake bayarwa wana walil gamami kyautar hadari kadaratu mai dogon ruwa yake yi ruwa zai hadari radadi da watakila ma ya ambaliya ko ya abu shi kwanan kudi zai bayar to kaga yi kansa usaimin ya ce haza min almubalagatil kaziba sai kai wannan haba kyautar ruwa daga wa take a ce kuma kyautar wani mutum duka mutum nawa zai bawa wannan ruwan saman arzikin da za a samu a sanadiyarsa waye san yawansa don shi ya raba wasu 'yan zinare ya ce wa fi sama'i rizikokon wa matu adun wa nazzalna minas sama'i ah, menene rizqan lakum to kuma shi yazo wannan ai kamar akwai rashin ladabi shi ne kaga gashi nan a ƙasa malam usami ya ce haza min almubalagatil kaziba yani ata'ul amir indahu afdal min almatarin nazil min as-sama allazi sammahu Allahu rizq yantafi'u bihi al-adami wal baha'im wal ard lakin ta'lamuna annahu yuqal a'zabu ash-shi'ri akzaba waƙar da tafi ƙarya to ta fi zaƙi ta fi daɗi ta fi kama ƙwaƙwalwa ta fi sa a yi tarawa a yi ta abin nan gwargwadon ƙaryar da aka yi da mubalaga gwargwadon kyan waka kuma zai ma Allah ce wa sha'ara ya tabbahul alam ana tara annahum fi kulli wadin yahimun ba kwarin da ba sa fadawa wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna da abin da yazo bakin su su in dai za su burge mutum ko za su fada a basu to ko me yasa fada ko za su huce haushi za jin haushin wani to sai su yi masa zamban da ko me za su iya fada da kuma na hau kauli sannan sai a taksim nan za ka karanta ko to a taksim huwa in mastifa wa aka samun shai wato a kai matuƙa a ƙwalƙwale bayanin rabe-raben abu kamar da ya ce wa a'lamu ilmal yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin ami wa a'lamu ilmal yawm hmm? to barin karasa na sani sani na yau wal amsi kabala da ziya da take kafin yau na san abin da ake yi yau jiya ma abin da aka yi na sani walakin na ni ami sai da ni makaho ne ana ilimi ma fi gadin ga sanin abin da zai a yi gobe amma dai inda magana jiya ce da yanzu da tar nake nasa amma gobe to kaga lama duka zamanin ai uku ne jiya yau gobe wasalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya to aljam' kenan ko kuma wa imma zikir muta'addidin to to karanta ba wa imma zikir muta'addidin wa irja'u ma li kullin ilayhi ala at-ta'yin قوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عين الحي والوتد هذا على الخصم مربوط برمته ولا يشك فلا يرثي له أحد ج وإما ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منها ما يليق به كقوله وأطلب حقي بالقنا ومشايخي كأنهم من طول ما التأموا مردك ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عسوا تاسعا تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة ذم منفية من صفة مدح على تقدير دخولها فيها كقوله ولا عيب فيهما غير أن سيوفهم فيهن حلول من قراء الكتائب ثانيهما ثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقوله فتى كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي عن المال باقية
نعم to yana dai daga cikin attaqsim din wa imma zikiru muta'addidin a ambace abu daban-daban daban-daban wa irja'u mali kullin ilaihi ala ta'ayin sai kuma kowane a ayyana hukuncin da yake bance shi ka kaulihi kamar yadda wani mawaki ya ce wala yuqimu ala daimin yuradu bihi illa al-azallani ghayrul hayyi wal watadi هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرسي له أحد ولا يقيم على ضيم ba mai tsayuwa ya jure wa zalunci yuradi bihi da ake nufinsa da shi illal azalla ne sai wulakantattu kaskantattu guda biyu su ne duk zaluntarsu da za a yi duk cutar da za a yi musu ko ihimma ba za su ce ba airul hayi jaki na cikin dangi walwatadi da tirke jaki da tirke wai aka ce duk inda za a doki jaki akan taban na jiya ne duk a inda za a dake shi akan taban dukan jiya shi ba zai zuciya ya gudu ba ko da yake dai wani lokacin yakan yi tutsu ko amma dai kan ma ya yi tutsin yana daɗewa to sai ba wa kowanne hukuncinsa ya ce haza alal hasfe marbutun birun matihi shi ayrul haye jaki marbutun abin ɗaurewa ne birun matihi ga baki ɗayansa alal hasfe bisa tauye shi da tauye darajarsa da ake wa za shajju shi kuma wancan turke sai a ji masa ciwo a fasa masa kai a yi masa rotse falayar silahu ahadu ba mai tausaya masa ko sannu ba wanda zai ce masa ha kawai yara ma suna sa sai zo su ce wannan turken shine dan makaranta sai ta jibgarsa ba za ka yi ba ba za ka yi ba kuma ba mai masa ba mai ta kai ku rabu da shi mana me muku ko shi ma'ana kama wani ta'aridi yake wanda za a yi ta zalintarsa a yi ta zalintarsa amma ya ƙi nuna alaman ma shi bai fa ji daɗin zaluncin da ake ba to ko jaki ko kuma kawai wani ma itace ne shi mara ma amfani wanda sun mumbu kuma ne amma duk mutum mai yanci mutum da yake ya amsa sunan sunan mutum ba zai zauna a kan zalunci ba ba zai yadda ya zauna a ƙarƙashin zalunci ba wai ma zikiru to kaga da ya faɗi illal azalla ne gairar haiwal watadi sai ya faɗi ga matsayin shi hukuncin shi airul hayi ga kuma na alwatad wa ma zikiru a hawali shai ko ambaci halayen abu mudafin ila kullum min hama ya liƙo bihi kowane a ba masa abin da ya dace da shi wato wani balarabe yana cewa iza kun tafi hayyin ya hinuka ahaluha walasta makbulan biha fata hawali iza kun tafi hayyin ya hinuka ahaluha in kana wani wuri da ma'abotan wurin suke wulaƙanta ka ana cutar ka walamta kuma kabulan in dai ba ɗaɗɗaure ka akai ba fata hawali ka tashi ka bar wajen ka koma inda za ka zama mai mutunci da daraja kar ka taɓa yadda ka zauna ƙarƙashin ƙasƙanci da wulaƙanci to ka ƙaulihi kamar abin da yake cewa wato duk yana cikin attaqasim ko da wani ce sa'atulubu haƙƙi bilkana wa mashayikhi ka annahu mumin tole malta'amu murdu siƙalin iza laƙau khifafun iza du'u kasirun iza shaddu ƙalilun iza uddu sa'atulubu haƙƙi zan nemi haƙƙina bilkana da tsinin mashi wa mashayihi kuma da wasu dattawa da za su sa da za su bani goyon baya ka annahumu kai ka ce su murdun samari ne da ko gemu ba su fara yi ba murdun jam'u amrad kenan min tuli malta'amu saboda tsawon silke da suka sa ilta'ama idza labisa la'amata kenan siqalun idza laqu masu nauyi nauyin jiki in sun gamu da abokan gaba hifafun idza du'u masu saurin saukin jiki masu nishadi in an kira su a fito a da a fito a kara nan da nan za su fito a zo a buga amma idan kuma sannan idan suka je wajen abokan gaban tofa ba za su bar wajen ba sai sun gama da su kasirun iza shaddu in suka kai zafi suka kai hari sai ka gansu suna da yawa amma kalilun idha uddu wanda za a kirga su kuma ba wani yawa ne da su ba amma ƙarfinsu da tsananin masifarsu da suke da ita a wajen yaƙi in suka turfafo suka kai hari sai ga kamar su ne masu yawa sannan akwai ta'akidul madhi bima yushbihu dham a ƙarfafa yabo da abin da ya yi kama da zargi shine ahaduhuma an yustasna min sifati zammin man qabata sifati madhin ala taqdir dukhuli hafihi a keɓe a togace wata sifa ta zargi daga wata sifa ta zargi a ciro wata sifa ta yabo bisa ƙaddara cewa ta shiga ciki kamar da ya ce wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kata'ibi yace wala aiba fihim ba su da wani aibu ba su da wani abun fada ghaira anna suyufahum sai dai ta kubban su bihinna fululun suna karairayewa min ƙira'il kata'ibi saboda ƙwanƙwasar dakaru da bataliyoyi saboda ƙwanƙwasar bataliyoyi kagan aka ce ba shi da wata matsala sai dai to ai za a zaci matsalar za a faɗa to amma nan sai kuma ya yabe su ya ƙara yabo a kai sai ce ta kubbansu har karyewa suke saboda tsananin tsara da suka da suke yi da su in ma suna da wani laifi to wannan shine laifinsu in suna yaƙi ta kubbansu har karewa suke shigen wannan ya ahalar kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun shin wani abu ne ya sa kuke jin haushinmu me laifinmu don kawai in ba imani da muka yi ba da abin da aka saukar da abin da aka saukar muku laifinmu kawai mun yi imani to wannan laifi ne kaga ta'kidul madahi ne bi ma yashbihu zam sanihi ma nabin su an yusbata li shay'in sifatu madahi a tabbatarwa da wani abu sifa ta yabo ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مده أخرى كما ديتي فتن كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبكي على المال باكيا فتن shi saurayi ne ko shi mutum ne mai mutunci fata ta zama matashi ko kuma mutum mai mutunci daga fituwa ne alfutuwa kamalin rajula kenan kamulat ausafuhu wanda siffofinsa suka zama kammalallu cikakku gaira annahu jawadun sai dai in ma yana da wani laifi bai wuce cewa shi mutum ne mai yawan kyauta ba fama yi baki alal mali baƙiya baya barin ragowa kingi akan dukiyarsa in ma yana komai na daraja yana da shi matsalarsa ɗaya in ya rinka kyauta sai ya ga ba shi da ko kwabo a aljihunsa to kaga wannan ta'kidul madahi ne bi ma yashbihu zam now
عاشرا حسن التعريف هو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة وقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها قطج منتطق حادي عشر ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ متوافقة للمعاني وتختار الألفاظ الجذلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة والكلمات الرقيقة والعبارات اللينة بالغزل ونحوه وقوله إذا ما غضبنا غضبة م- آه، إذا ما غضبنا غضبة بطر- بطر- مضرية حتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم إذا ما أعنا سيدا من قبيلة برى منبر صلى علينا وسلم وقوله لم يكن لي ليلى ولكن لم ألم ونفى عني الثرى طيف ألم Mm.
الثاني عشر
Yayi. Husnul ta'lil wato kyakkyawar ba da dalili ko kafa hujja ko an yadda ali wasfin illa gairu haƙiƙiya fi ha garaba shine a zo da wata sufa sai a faɗi cewa ga dalilin da ya sa wannan sufar ta faru wanda ba kuma ita ce ta haƙiƙa ba kawai dai a hasashe ne da za- zurfafa tunani na mawaƙi kamar da wani ya ce laulam ta kunniyatul jauza'i hidimatuhu lama ra'aita alaiha iqdamun tatiqi laulam ta kunniyatul jauza hidimatahu ba dan tauraron niyyar tauraron jauza ta kasance so take ta yi wa sarkin nan hidima ba lama ra'aita alaiha iqda da baka ga tsari na muntaɗiki wanda ta ɗaura tamantaka a jikinta ba wai wannan taurari dandazon taurari ne a sama da ake kiransu jauza to za a gansu a jere a jere sun yi kamar haka kamar wannan tamantaka ake cewa akwai wata hausar wanda mata suke ɗaurawa a tsakiyar nan shigen majanyi ba kawanya ba wa- daurawa a tsakiya ba maya ba a jigida maza kenan o su ne ko to jigida kenan yawwa wannan juyawar kewayen wai sai ke cewa wai da taurarin suka yi wannan tsarin dan suna so ne su hidimta wa shi wannan sarkin shi yasa suke irin wannan tsarin to kaga wannan ma dai kawai wa shu'ara'u ya taba ohumul gawun ne to sannan akwai i'tilafin lafuzi ma'al ma'ana lafazi ya dace da ma'ana huwa an takuna al- alfazu muwafiqatin lil ma'ani lafuzzuka su dace da ma'anar fatuhtaral alfazul jazla a zaɓi lafuzuzzuka masu kauri wal ibaratu shadida da ibarori masu tsanani lilfahari don alfahari wal hamasa da, da ziga da, da kum da abinan ziga kai wal kalimatin raƙiƙa ko kuma a zaɓi kalmomi masu raushi wal ibaratin layyana da la- ibarori masu taushi lil gazali idan ana magana siffanta mace wancan ana magana alfahari da yaƙi da waye sai kaga an samo kalmomi manya-manyan kalmomi da tsauran kakkausan harshe wannan kuma ana maganar abin da ya shafi gazal na mata sai ga kalmomi masu taushi ibarori masu daɗin abin nan misalin na farko idza ma gadibna gadbatan mudariyatan hatakna hijaba shamsi au katarat dama idza ma a'arna sayyidan min qabilatin zuramin barin salla alaina wa sallama kai daga jin wannan lafazuzzuka wai idza ma gatibna in muka yi fushi muka yi tunziri gadbatan mudariya irin fushin ‘yan ƙabilan banu mudar hatakna hijabar shams sai mu keta shamakin rana au ƙatsarat dama har sai au mai wannan ila ila an ƙatsarar dama har sai ta zubar da jini ita kanta rana tana saman abin duk da yake hana aje wajenta sai mun kau da shi mun faffasa ta mun sassoke ta mun huhuda ta kawai sai dai a ga jini yana tsugowa shar shar shar ma'ana duk ɗaukakar mutum duk mulkinsa duk tsaransa duk waye wai in suka yi fushi suka tunzura to sai dai kawai a gajini yana kwarara idza ma a arna sayyidan min qabilta in muka arawa hmm? a arna ne ba ba zayin bane ku gyara in muka arawa wani shugaba na wata ƙabila muka ara masa zuramin barin tudun mumbarinmu muka ba shi dama ya yi magana salla alaina dole ya mana salati wa sallama ya mana sallama duk wanda ya tashi zai wani jawabi ko in ma mun yadda ya magana to dole ne yaba mana kawai za a yi ta yi sai dai a tashi ana ta yaba mana kanan su sarakunan laraba wannan ai ta yaban shugaba tsohuwar al'ada ce da ɗaɗɗiya shi ne za ga har yanzu duk sanda aka tashi sai da ai ta ce sai al'asumuwal malaki na ibihi wane ne wane ne ai ta yabo ai ta yabo daga nan kuma mu ma muka watakila muka ara daga gare su ko mu ma hakan muke oho da wuya dai ka ji an faɗi wani abu da za a nuna wani fushi ga shugaba a nuna ga wata matsala ya kamata a kaza sai dai a yi ta yabo a yi ta abin nan ana ta abin nan to kamar na gazal ɗin shi kuma lam ya tsullaili walakin lam anam wa nafa annil kara taifin alam kaga wannan ka kwatanta kalmomin da ibarar da waccan zaka ga wato wannan da taushi sosai lamyatul laili dare na bai yi tsawo ba walakin lam anam amma kuma ba bacci na yi ba ido na biyu haggari ya waye wa nafa annil kara abinda ya kore min bacci shine taifun baƙon dare alam da ya zo min ya kamun ziyara abin da suke cewa taif wai mutum da tsakar dare sai tunanin masoyinsa ko masoyiyarsa ta kama ta ko ta kama shi shi kenan sai ya nemi bacci ya ɗauke ya nemi bacci ya rasa shi kenan sai ya ta wasiƙa jaki wasiƙa jaki sai ya rinka tunanin gashi nan ma yanzu ta zo ko gashi ya je wajenta gashi sun zauna gashi suna mayin hira ta ce kaza ya ce kaza ta ce kaza har aji yana ta kyalkyala dariya bai yi aune ba sai ya ji ana kwankwasa kofa kayi ba za ka tashi ba ne a asuba ta yi ta shi ne taiful kara littattafai suka rubuta a kawanna wani sai ya tsara waka ya tsara labari shafi kaza wai bakon dare da ya zo masa ko bakon dare kowa ya ga hirar da suka yi ta yi to sai usulubul hakim ثاني عشر أسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يتلقونه أو السائل بغير ما يطلبه تنبيها على أنه الأولى بالقصد فالأول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله كقول قد عثر للحجاج وقد توعده بقوله لأحملنك على الأدهم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فقال له الحجاج أردت الحديدة فقال قد عثر لأن أكون حديدا خير من أن يكون بليدا أراد الحجاج بالأدهم الطيب وبالحديد المعدن المخصوص وحملها الأبعثرة على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا والثاني يكون بتزيد السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يصير بدرا ثم يتناقص حتى يعود كما بدأ فقال فجاء الجواب عن أن الحكمة المترتبة على ذلك لأنها أهم للسائل ونزل سؤالهم عن صوب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته
أسلوب الحكيم abin da ake kira usulubu lakin huwa talaqqil muhatabi bi ghairi ma yatarakkabuhu attari wanda ake magana da shi a man magana sabanin abin da yake zato za a gaya masa aw sa'il bi ghairi ma yatlubu ko wanda ya tambaya sai a bashi amsa sabanin abin da ya tambaya tambihan ala annahu al-aula bil qasd don a faɗakar da shi cewa wannan shi ne abin da ya fi cancanta ya tambaya a kai ko ya magana a kai fal'awwal ya kuna bi hamlil kalami ala khirafi muladi ƙa'ilihi na farko shi ne a ɗau magana saɓanin manufar mai faɗanta kamar ka ƙaulil ka ba a tsara lil hajjaj kamar yadda ka ba a tsara ya ce da hajjaj waƙatta wa'adahu bi ƙaulihi shi kuma ka ba a tsara ai hajjaj ya yi wa shi ƙaba asara barazana ya ce la'ahmilan na ka'alal adham zan ɗora ka a kan mari da sasari shi ne al'adaham to amma kalmar kuma takan zo da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar doki bikili bikili bakin doki tana zuwa kuma da ma'anar mari to shi ya san muguntar hajjaju in ya ce zai yi zai yi to shi ne shi kuma hikimarsa ta adibi sai canja ma'anar da hajjajin yake nufi ta dabai ta mari sai mai da ma'anar kan doki sai ya ce masalul amiri ya hamila alal adhami wal ashhab ai kaɗan ga aikin sarki yakan ɗora mutum a kan bikili wal ashhab da akawal ko farin doki ko bakin doki ai aikinku ne yalla bai ku ɗora mutum a kai faƙala lahul hajjaj sai hajjaj ya gane manufarsa ya ce arattul hadid ƙarfe nake nufi mari nake nufi ba doki ba faƙala alƙaba asara la'an ya kuna hadidan khairu min an ya kuna balidan ai da ya zama ya kasance karfe ya fi ma alhari da ya zama balidi wanda bai fahimci abin da ake nufi ba ai gara ya zama karfen da a ce bai fahimci dokin ake nufi ba to gara ya zama karfa to kaga yi kenan koto ba su kawo ƙarshen labarin ba ya kyale shi ko bai kyale shi ba oho to shi hajjaj akwai labarai da yawa a game da shi duk abin da ya fi yaduwa a game da shi sharri da mugunta da keta da bushewar zuciya to akwai wani da masanin tarihi ne na zamani munir al-gadban muhammad munir al-gadban sunansa wasu masana tarihi har sukan zarginsa da cewa shi mai goyon bayan banu umayya ne sai rubuta littafi hajjaj al-hajjaj bin yusuf al-muftara alaihi hajjaj bin yusuf al-muftara alaihi ya ce hajjaj bin yusuf wanda ake masa sharri ake masa kage-kage yawancin duk abubuwan da ake faɗa sai nuna sharri ake masa wasu kuma abubuwan da ya yi na muguntar tabbas ya yi amma shi umarni yake bi shi kawai kwamanda ne soja ne mai tsananin biyayya ga iyayen gidansa duk umarnin da aka ba shi kawai shi aikata yake to a tsari kuma na gwamnati ba a zargin wanda yake mai karɓar umarni sai dai mai ba da umarni to wadda aka shi yana ganin wai ba duka ne abinda ake faɗa yake da laifi ba kuma ya faɗa alhairansa da yawa ya sa an kirga ayoyin ƙur'ani an musu ɗige-ɗige an fidda nisifi da rubi'i da sumuni da waye da waye duk ya kakkawo to inda ka karanta littafin za ka gani kuma dama dai alal umum gaskiya banu umayya alaikun an zalunce su a wajen rubuta tarihi in ka daka ta rubuce-rubucen tarihi na banu umayya za ka ta yawo kai ta tafiya akan ƙarerai saboda na farko ba su suka rubuta tarihinsu ba da kansu abokan gabarsu ne suka rubuta tarihinsu an rubuta tarihinsu ne zamanin daular abbasiya su an riga an tarwatsa su an ɗaiɗaita su to saboda haka ɗabi'ar kuma kowace gwamnati ce in ta zo sai ta ta sukan gwamnatin da ta gabace ta kuma kafin a rusa gwamnatin banu umayya an yi amfani da farfaganda mai ƙarfin gaske wajen ɓata gwamnatin da ɓata ma'abota gwamnatin wannan ɓatancin tun daga kan ma'auya kuma ya fara kuma shekara wajen ɗari aka yi ana wannan farfaganda saboda haka abin ya shiga zuciyar mutane da an ce banu umayya kawai sharri ake tunawa da an ce yazid kawai ba alhairi da an ce marwana bin al-hakam shi ma an yi littafi marwana bin al-hakam al-muftara alai akwai wani kuma shahin lashin sunansa shi kuma ya rubuta ad-daulatul umawiyya al-muftara alaiha gaba ɗayan daular shi ya ɗauka ƙarerayen da aka yi diye babbayyana da dai wasu suna ganin kamar su ma suna nuna goyon baya ga banu umayya amma dai gaskiya akwai wuce iyaka a cikin abubuwan da ake faɗa game da daular da kuma wasu ɗaiɗaikun sarakunan daular to shi ne ce a radar hajjaj bil adham al shi hajjaj yana nufin mari wa bil hadidi abinda yake nufi kuma da alhadid ɗin al-ma'adin al-mahsus وحملهما البعثرة كبعثرة على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا shi kuma sai yake ɗaukan ma'anar doki wanda ba bagidajen doki ba ce to ai da da ƙarfen ba gara doki wanda ba bagidaje ba wasani na biyu uslubul hakim ɗin ya kone bitanzili su'ali manzilata su'alin akhar munasib lihalil mas'ala wato a saukar da tambaya a matsayin wata tambayar da ta fi dacewa da halin mas'alar ga abin da mutum ya tambaya aka ba tashi ba shi amsa sai a ba shi amsa akan wani abu daban domin a nuna masa wannan abin shi ya fi cancanta ya yi tambaya a kai كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج sune ma tambaya game da jinjirin wata ka ce musu su jirajiran wata lokuta ne domin amfanin mutane na ma'amalolinsu da kuma alamun lokacin aikin hajj ya ce sa'ala ba'adu sahabatin nabiya sallallahu alaihi wasallam wani daga sahabbai ne ya tambaya annabi ya ce ma balil hilali yabdu daƙiƙa me yasa ne jinjirin wata zai fito ɗan ƙanƙani suma ya ta zayat hatta ya siru badara ya ta ƙaruwa ta ƙaruwa har sai ya cika suma ya ta naƙas sannan ya rinka raguwa yana raguwa hatta ya uda kama bada har ya koma kamar da ya faru me hikimar haka faja aljawabu me yasa kai yake hakan sai jawabi ya zo amsa ta zo anil hikima almutarattiba ala zalik yana bayanin hikimar da take sa hakan take faruwa li'annaha ahammu lisa'il domin ita tafi muhimmanci mai tambaya yayi tambaya akai fa nuzzila su'alahum an sababil ikhtilaf manzilatas su'al no ko a ce ai wasu natural phenomena ne abu kaza ne in ya haɗu da kaza in watan ya gewaye rana ya zo wani waje rana sai ta kare shi sai waye aita wani daga ce wani ba shi ne mafi muhimmanci ku sani ba wata yana fitowa kaɗan ya mutu wani ya fito wani fito don ku san lokacin da za ku sa ranar yin kaza don ku san lokacin aikin hajji lokacin ɗaukar azumi lokacin shine muhimmin abin da ya fi kamata yawwa to ci gaba rufin kofa cana
ثالث عشر الناس هو الشام واللحمين في النصف ثلاث بعد ويكون تاما وغير تام فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب نحو لم نلق غيرك إنسانا يلاب به فلا برحت لعين الدهر إنسانا ونحو ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وغير تام نحو يمدون من أيدي عواص عواصم تصول بأسياف القواض قواضل الصجع هو توافق الفصلتين نثرا في الحرف الأخير نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه ونحو يتبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرب الأسماع بزواكر وعظه خامس عشر الاقتباس وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه كقوله لا تكن ظالم ولم ترض بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع kulle wannan gate din babban يوم shi يأتي الحساب سيك ما بقى للضرير كرمه.
من حميم ولا شفيع يطاع Mm.
قوله لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس من وضع أو غيره نحو قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون والتلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون Mm. to sai muhassinat lafziya abubuwa masu kawata lafazi masu kawata jimla ko magana amma na lafazi ba na ma'ana ba akwai na farko aljinas me jinas huwa tashabuhul lafzaini fil nutqi la fil ma'ana shine lafazai biyu su kama da juna a ma'anas a furici amma ba ma'ana ba irinsu ɗaya amma kuma ma'ana daban-daban fattam wa kai wa yakunu tam wa gairu tam yakan zama jinas tam ko jinas gairu tam fattam jinas tam shine mattafaqat hurufuhu fil hay'ati wan naw'i wal adadi wa at-tartib wanda harafansa suka haɗu da juna suka yi daidai da juna a siffar duka harafan iri ɗaya nau'insu ma iri ɗaya adadinsu ɗaya tsarin ma harafan iri ɗaya sai a ce jina stam misali lam nalqa gairaka insanan yulazibihi fala barihita li ayni dahari insana lam nalqa gairaka insanan ba mu taɓa gamuwa da wani mutum ba in ba kai ba yulazibihi wanda za a iya fakewa da shi fala barihita li'aini dahari insana kada ka gushe ka zama ƙwayar ido ko madu- ma- gilashin ido ga idanun zamani to eh, mahallin shahid insana insana kaga duk kalma ɗaya ce harafan iri ɗaya tsarin harafan iri ɗaya amma kowance ma'anar daban na farko insan mutum insan na biyu gilashin ido wanda da shi ne ake gani shi ne ake cewa ainihin insana ainihin dahari To, sannan kuma misali, fadarihim ma dumta fi darihim, wa ardihim ma dumta fi ardihim. Fadarihim, ka lallaba su, ka lallaba a zauna lafiya ma dumta fi darihim, inda kana zaune a cikin gidajensu. Wa ardihim, ka nemi yardarsu ma dumta fi ardihim, inda a ƙasarsu kake zaune. kaga darihim mudarati darihim daga dara addaru gida darihim kaga wannan shi fi'ili ne ko fi'ila amri ne madum tafi darihim shi kuma wannan suna ne duk irinsu ɗaya amma ma'ana daban-daban ardihim kaga fi'ila amri ne fi ardihim shi kuma isim suna ne to jinas tam kenan sannan gairu tam ya muddu na min aidin awasin awasimi ta bi asyafin kawadin kawadibi ya muddu na min aidin suna miƙa hannaye awasin hannayen da suke masu timbe awasimin masu kariya ta bi asyafin wanda suke timbe da takubba ƙawadin masu kisa ƙawadibi masu yankewa awasin awasimin kaga kawai ɗan bambancin mim ne ko ƙawadin ƙawadibin nan ko bambancin ba ne kuma kowanne ma'anarsu daban awasin masu tauri masu timbe awasimin masu kariya kawadin jam'u qadin masu kisa masu gamawa kawadibin masu yankewa sannan akwai asaja huwa tawafuqul fasilatayn nasran fil harfil akhiri shine a samu daidaitan ƙarshen jimloli harafin ƙarshe su daidai kowace jumla ta kare da harafi iri ɗaya kowace ta kare da harafi iri ɗaya kamar al'insani bi adabihi labiziyihi wasu yabihi al'insani bi adabihi kaga labiziyihi wasu yabihi ai mutum irin ladabinsa da iliminsa shine yake tabbatar da shi waye labizihi ba adansa ba wasu yabihi ba tufafinsa ba kamar yadda wani ya ce wa inna malmar'u bi asgharaihi laysa bi rijlaihi wa la yadaihi lisanuhu wa qalbuhu almurakkabu fi jasadihi wa dhaka khalqun ajabu innamal mar'u bi asgharaihi ai abin nan tsokoki guda biyu su ne mutum laisa birjilaihi ba hannaye kafawansa ba wala daihi ba hannayensa ba tsoka biyu a jikin mutum su ne mutum me tsokokin lisanuhu harshensa wa kalbuhu da zuciyarsa wa ka'in taramin samitin bika mu'jabin ko ziyadatuhu aw naqasuhu bi takallumi da yawa zaka ga mutum ka girmama shi ka kambama shi amma karuwar darajarsa ko raguwar darajarsa fi ta kallame tana cikin magana an ce wata rabu hanifa ana zaune sai ga wani mutum da rawani da abin nan an miƙe kafa ana ta cin gyaɗa ko shan rake ko abu sai ce kai kai kai ga wani babban mutum nan ma a aje duk aka gyaggyara waje aka buɗa masa ana magana ana magana da ya kwaɓa wata magana sai ce ku fito mana da gyaɗan mu mu ce ashe fanko ne ashe ba mutum ba ne wani hau da misalin yatba'ul asja'a yatba'ul asja'a bi jawadi lafzihi bi jawahiri ayi gara bi jawahiri lafzihi wa ya ƙara'ul asma'a biza wajiri wa azihi ya taba'ul asja'a yana ƙera saja'i bi jawahir lafzihi da gwalagwalan lafazinsa wa ya ƙara'ul asma'a yana ƙwanƙwasa kunnuwa biza wajiri wa azihi da masu tsawar wa'azinsa wa'azi mai tsawa kaga lafzihi wa'azihi ayoyi da yawa na alkur'ani zaka ga su ma akwai irin wannan saja'i din sana akwai al-iqtibas huwa an yudammana yudammina al-kalamu shay'an min al-qur'ani aw al-hadith la ala annahu minhu shine shigar da wani abu na qur'ani ko hadisi a cikin maganarsa ba yana nufin cewa wannan maganar wannan daga ƙur'anin ba ne a'a kawai dace sai wasu kalma wani ɗango na wata aya sai ta dace a cikin maganarsa to shi ake cewa iktibas a cikin alhawi lilfatawi na suyuti akwai wata risala da ya yi a mai sunan littafin ɗan littafi ne a ciki tambaya aka yi masa wasu suna cewa wai ba kyau a yi ikitibasi sai ce a ina fa ba kyau ya ta kawo waƙoƙi na magabata da yawa da suka yi iktibas da manya-manyan mutane abin koyi na mance sunan littafin amma dai akwai shi a cikin alhawi lilfatawi ka ƙaulihi kamar faɗinsa la takun zaliman wala tarda bi zulmi wa ankir bi kulli ma yustata'u يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع لا تكن ظالما كرك يدك زما الظالم ولا ترضى بالظلم kada ka yadda kuma a zalunce ka wa an kir ka yi inkari bi kulli ma yasu da duk abin da za a iya duk yadda za ka yi kai turje ka yi turjiya kakka yadda a zalunce ka kai kuma kakka zalunci kowa la darara wa la dirara yau mai atil hisab ranar da hisabi za ta zo mali zalumin a zalimi ba shi da min hamimin wani masoyi wala shafi'in ko mai ceto yuta da za a bi ya masa biyayya wa qawlu da faɗin salatu adin nasa fi autanihim kallama yur'a garibul watan garibul watani wa idza ma ishta aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasani la tu'adin nasa fi awtanihim kar kai gaba da mutane a cikin gidansu ko a garinsu ka zo har ƙuryar gidansu har garinsu ka zo ka ce kuma za ka yi rigima da su ka sani fa kallama yur'a garibul watsani kaɗan ne ake kula da haƙƙin baƙo a matsayinka na baƙo ka zo ka ce za ka hana 'yan ƙasa rawar gaban hantsi to kai dama ba komai ba ne yanzu nan za su nuna ma wa jarod su gama da kai wa iza ma ishta aishan bainahum in za ka rayu shi ita aishan bainahum kasoyin rayuwa a tsakaninsu halikin nasa bi hulikin hasani kaga hadisi ne ittaqilla haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamuha wa khaliqin nasa wala ba'sa bi tagayyirin yasirin fil lafzi al-muqtabas babu laifi akan dan samu canji kadan a lafazin da aka yi iktibasin lil wazani saboda yanda zai dace da ma'aunin waƙar augairihi kamar yadda wani ya ce kad kana ma khiftu an ya kuna inna ilallahi raji'una kad kana ma khiftu an ya kuna inna ilallahi raji'una ya ce abinda na ji tsoron ya faru ya faru kenan ba abinda za mu ce inna sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ce inna ilallahi raji'una domin ya ce inna ilillahi na raji'una to wazanin zai kare na'am